الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد مدنية وحي أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك لحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسكر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والآفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورد نبيك ورد الأشياخ ورد الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إصدارنا يا ربنا يا خالق الأوالم كل بيننا وبين كل ظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله يوم منا شابك دوات رمضان hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu na miladiya a yau insha Allah za mu ci gaba daga tafsirin alkur'ani za mu tashi a suratul ra'ad Allah subhanahu wata'ala ya saukar da suratul ra'ad ita suratul ra'adi abin da ake nufi da ar-ra'ad din shi kansa wato shine mala'ika wanda aka wakilta wanda wanda aka wakilta ga girgiji wanda za ka ji wasu malaman sun ce in ka ji irin wannan tsawon nan in ana cida wannan cidan nan da za ka ji to wannan cida da ake yi sautin wannan mala'ikan ne wanda ake kiran shi da arra'adu wannan mala'ika da ake kiran shi arra'adu to sautin sani don haka don haka sai ake kiran da da ita arra'adu din ita kalmar ra'adu sai a ringa ce mata tsawa eh ko cida to wannan duk shine ake kira da ra'ad to amma ainihin ra'ad din shine mala'ikan da ke yin wannan cire mala'ikan da ke yin wannan ƙare malamai suka ce wannan mala'ika mai suna ar-ra'ad idan ka ji yayi wannan tsawon na an yi wannan cire to tasbihi ne yake yi tasbihi ne yake hadawa in yi tasbihi sai yake hada shi da hamdala cewa yake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wasu malaman suka ce kuma idan ka ji wannan ƙarar cire to kaman mai tafsirin safwat tafasir na ashek muhammad aliyu yana cewa idan ka ji wannan cire to bulala ce wanda ake bugun su waɗannan ruwan ana matsawa ana bugunsu domin kuwa shi girgije da suke ganin shi yana da linzami kamar linzamin raƙumi irin wannan hancin nan wanda za ga an sa igiya ana ja an gane ko kamar akalar raƙumi yawa to shi ma girgije yana da wannan akalar raƙumi wannan mala'ika ar-ra'adu shine yake jan girgijen yana jin shi yana tafiya da shi yana jawo shi inda Allah subhanahu wataala ya nufi a saukar da ruwa sai a saukar da ruwa a gurin to shine idan ya saukar da ruwa a gurin da ba nan ba to shine sai ai wannan cire in aka yi wannan cire to kaman an yi ma ruwan nan ne magana sai su canza shi su sai su inda aka ce su zuba to wannan cire ko wannan tsawon shi ake kira da arra'adu to shi kuma ra'adin ainihin ba wai sautin bane arra'adin a ainihin mala'ikan da ke yin wannan tsarin shine arra'adu sunan shi kenan to shine sai ake fassara da ita cire kanta sai ake mata arra'adu shine cira to a nan cikin wannan littafin wato cikin wannan sura mai albarka da aka ce suratul ra'ad abin da yasa aka sa ar-ra'ad din akwai bayanin shi girgijan a ciki mana akwai bayanin ruwa kuma a ciki Allah subhanahu wata'ala yana fadakarwa game da da manzannin Allah subhanahu wata'ala da kuma bayani game da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ikon ya raya matacce kuma ya kashe wanda ke da rayuwa. Sana Allah subhanahu wataala shi ke saukar da ruwa da kuma bayani game da tashin alkiyama da kuma yin sakamako. To a cikin dai wannan sura akwai faɗakarwa, akwai tunatarwa, sannan akwai tsawatarwa ga kuma ga kuma su albishir da za a yi wa mumunai waɗanda suka yi imani da ranar tashin alkiyama. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta da suratul ra'ad ita suratul ra'ad din nan tana da ayoyi guda arba'in da uku a wata ƙira'a kuma tana da arba'in da hudu ko arba'in da biyar ko arba'in da shida duk suna zuwa a haka saboda muna da ƙira'o'i guda goma ko su ibn kasir su wannan da su shu'uba da su nafe dukkansu wajen dai su goma ɗin nan masu kira'o'i daban-daban daban-daban to wani a musahatinsa za a samu ita suratul ra'd din ta zo da aya arba'in da biyu wata kuma ta zo da aya arba'in da hudu wata wata abin ga musahafin kuma da arba'in da biyar wata kuma arba'in da shida to wannan aya ta sauka ne a madaniyatun wahaya ma'ana ta sauka ne a madina ta sauka a madina wasu malaman kuma sun ce ta sauka ne a makka shi ma dai akwai saɓani akwai saɓani akan ina ta sauka waɗanda suka ce ta sauka a madaniyatun ma'ana a madina sun ce ta sauka a madina ne sai dai aya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau anna qur'anan wannan ita a makka ta sauka waɗanda kuma suke cewa ta sauka a makka sun ce ta sauka a makka ne sai dai aya guda biyu ita ce ta sauka a madina wala yazalu allazina kafaru ko yaqulu allazina kafaru lasta mursalan wannan ayoyi guda biyu waɗanda suka ce ta sauka a makka to sun ce waɗannan guda biyu din sune suka sauka a madina waɗanda kuma suka ce ta sauka a madina ayat suka ce to sai dai aya guda ɗaya ta ce bata sauka a madina ba sai dai a makka eh To, so, shi ne Allah subhanahu wata'ala ya fara a cikin wannan aya, ko a cikin wannan Sura, Alif lamra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbika lahaqqu walakin aktsara an-nasi la yu'minun Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ألف لم مرا الله أعلم بمراده بذلك الله سبحانه وتعالى شي كدai ya san me yake nufi da wannan sakandani wato wannan alif lam ra ita wannan kalma tilka ayatul kitab yace waɗannan ayoyi ne na littafi ayoyi ne na alqur'ani wannan ayat din mudaf ne alkitabu kuma mudafu ilaihi da ma'anan min ai tilka ayatul kitabi ai tilka ayatun min alkitabi waɗannan ayoyi ne daga wannan littafi na alqur'ani to shine sai aka shafe shi wannan min din sai zama cewa tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na littafi wallazi unzila ilayka min rabbika lahaqqu wallazi abinda aka saukar zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka ya rasulullahi alhaqqu to gaskiya ne babu kokonto a cikin sa walakin aktharan nas la yu'minun sai dai mafi yawan mutane mafi yawan mutane ba su yi imani da hakan ba ba su yi imani da cewa shi wannan alqur'ani ba daga Allah subhanahu wata'ala yake eh musamman ahal makkata kafiran ahal makkata dama duk idan aka ce annas aka ce ko ya ayyuhan nas ko walakin aksarun nas to duk ana nufin mutanen maka ake nufi yawa su ake nufi a kansu to kaga wannan shine zai nuna mana kenan ayar a maka ta sauka ayar a maka ta sauka shine ce walakin aksarun nasi la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba su yi imani ba su ne ahal makkata din ba su yi imani ba da wannan alkur'ani cewa daga Allah subhanahu wata'ala yake har ila su dai abin da suke yi cewa dai ai kokwanto suna kokwanton cewa wannan ko kuma suna ma dai tabbatarwa a kansu cewa ai wannan alkur'anin kirkira shi aka ai Muhammadu ne ya kirkire shi shi ya kirkire shi ba wai saukar da shi aka ba daga Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa mafi yawancin su ba su yi imani da cewa wannan alkur'anin daga Allah yake ba Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha thumma stawa 'alal 'arshi Allahu Allah subhanahu wata'ala allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha shine wanda ya ɗaukaka sammai bakwai gaba daya sammai sama ta farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida bighairi amadin tarawunaha ba tare da wasu ginshikai ba da kake ganin su ba tare da wasu ginshikai ba da za a ce wai ga su kana ganin ginshikan wanda aka sanya aka tara sama ba. A Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sama ba tare da wani abu ya tangale ta ba, ba tare da wani abu ya rike ta ba na ginshiki kamar yadda muka saba a al'ada in za mu san karamin ɗan karamar rufa ma in za mu sai mun sanya ginshikai guda biyu ko mu sa icce ko mu sanya wannan mu sa siminti mu yi wani irin ginshiki na siminti kawai wanda zai daɗe yana rike da shi. Ɗan ƙaramin daki haka in za mu sai mun sun yanke shi to amma Allah subhanahu wataala idan muka diba saman nan mu ga fadin ta ba shi da iyaka in ka duba iya karshen ganin ta amma ba abin da aka sanya aka sallabe shi sannan kuma can sama ba abin da aka sa ya rike shi to shi yasa wannan aya tana daga ciki wannan sura tana nuna kudirar Allah subhanahu wataala da girman Allah da kadaituwar Allah subhanahu wataala shi kadai da iko na Allah wannan aya ta suratul ra'adi tana nuni akan wannan kaga wannan in ba iko ba da kadaituwar Allah ka gane Allah shi kadai ya za a ce a halitta sama ba tare da wani ginshiki ba ga mu mu da zamu gina daki kawai daki wanda zai zama kora taku hudu ne sai mun sa wani abu ya tallafe shi kai mu diba ma ba ma daki ba masu kiyar tantabaru sun sani idan za su sanya ruwan da tantabaru za su ringa shan wannan ruwan sai ga sai an sa icce guda ɗaya ya tallafa wannan ƴan ƙwarya-ƙwarya da ake sanya musu ruwa a ciki ko kuma tukunya da ake sa ruwan a ciki ita tukunya ce fa kawai wanda a hannunka baka rike ta amma sai an sanya saboda ni ba mu da iko eh ba mu da iko kuma ba mu muke kanmu ba to amma inda za mu gane cewa lalle akwai waɗanda lalle akwai wanda ya yi mu akwai wanda ya yi saman nan akwai wanda ya yi ƙasa kuma wanda ya yi su ɗin nan shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya yana faɗa mana ya tuwo mana annabawa da manzanni suna faɗa mana cewa ya ce shi kaɗai yake kuma ya ce mu diba mu gani mana sama ɗin nan shi ya yi ta mu diba mu ga ƙasa shi ya shimfiɗa ta da ya tashi yin sama fa kafin ya yi ƙasa sai da ya yi sama ɗin don karka ce a ai sai da aka yi ƙasa aka taka ta sannan aka yi sama a sai da aka fara yin sama da aka fara yin sama sannan sai aka zo aka shimfiɗa ƙasa kaga saɓanin mu halitta kenan wanda idan za mu yi abin da zai sama sai mun faro daga ƙasa sai mun yi foundation wanda zai tafi zuwa sama to amma Allah subhanahu wataala shi kuma sai fara yin sama sannan sai zo ya kasa dan a nuna maka ikon Allah da kaituwar Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah shine wanda ya ɗaukaka sama ba tare da wani ginshiki ba tarauna ha da kuke ganin wannan ginshikin da za a ce gashi wai shi ya rike kasa so mastawa alal arshi sannan da ya ci gaba da yin yayi gina sama sama ta farko, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta hudu, sama ta biyar, sama ta shida, sama ta bakwai, da halittun da ya tsakanin sama. Duk da cewa wasu malamai suna cewa duk abin da ba sama da kasa ba to al'arshi ne. To da aka gama sama ta bakwai gaba ɗaya sai Allah ya yi al'arshi da ya yi al'arshi sai aka tsaya a nan. Wannan shi ake nufi da sun mastawa al'arshi. Sannan sai ya tsaya da halittarsa da al'arshi. Ba kamar yadda wasu suke cewa ba a wai Allah ya hau saman al'arshin ya zauna ba haka ake nufi ba. Sun mastawa al'arshi sai ya daidaitu ma'ana ya tsaya a al'arshi. Shi yasa kawai idan ka zo gurin dan saboda gudun sabani ko kuma gudun wannan yake tsaya da cewa sun mastawa alal arshi ai istiwa an yaliku bi. Sai ya daidaitu a bisa wato a bisa al'arshi daidaituwar wadda ta dace da shi wadda ta dace da shi duk wani malami wanda yake ba zai shiga ya yi shishigi ba a cikin magana akan wannan ko wani abu zaka ji ya ce a daidaituwar yadda ta dace da shi ba wai zaka ce wai Allah yana saman al'arshi ya suna ba ba zai yi ba Allah subhanahu wata'ala ba mutum bane ba mutum bane yana da hannu amma ba irin hannunmu ba na mutane idan ka ce yana da hannu irin hannunmu na mutane ah to ai ka mashi ne ne kenan ka mai sifa kenan ko eh ka mai sifa ta mutane shi kuma shi kuma sifar Allah ta bambanta da sifar mutane dan haka Allah subhanahu wataala yana da hannu ba irin hannunmu ba shi ma dan mun ji ya faɗa ne a cikin alqur'ani eh ya faɗa ne a cikin alqur'ani ya ce yana da hannu to hannun amma ba irin namu ba yana gani ganin ba irin namu ba, yana ji jin ba irin namu ba. To, amma daga nan ka tsaya nan, ka tsaya nan a haka, duk abin da za duk abin da aka ce Allah wanda ya siffanta kanshi a cikin Alƙur'ani da irin siffa kamar irin tamu ya ce yana da hannun, yana da fuska, yana ji, yana gani, to dole abin da kenan ya jin da hannun da fuska ta bambanta da irin tamu. ba za ka ce ba tun da ya ce yana da hannu ai yadda kake da hannu din nan guda ɗaya da yatsun nan guda biyar shi ma haka Allah yake subhanallahi subhanallahi Allah ya tsarkaka daga haka Allah subhanahu wataala ba za ka iya cewa ma ga inda Allah yake ba ba za ka iya ba Allah subhanahu wataala ko ina ko ina Allah subhanahu wataala yana nan muna tare da shi wannan shine shine wato mazhaba ta ahlus sunna wal jama'a ta haƙiƙa ba ta da'awa ba to da haka Allah subhanahu wataala sun masa wa alal arshi sannan ya daidaitu a bisa al arshi wa sakara shamsu wal qamara ya hura rana da wata kullun ya jari li ajalin musamma kowane cikin su da rana da wata din suna gudana a cikin falakan su wannan rana da wata muka diba suna tafiya ne a cikin falaki falaki inda suke gudana to suna tafiya li ajalin musamma ga wani ajali wanda yake abin ambato ajali wanda yake ambatacce wanda aka sanya masa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya kore su dan su ta tafiya ta tafiya dan mutane dan halittu su ringa amfanuwa da su har zuwa ranar tashin alkiyama har zuwa ranar da Allah subhanahu wataala zai kauda abin sa gaba daya yudabbiru al'amra dan haka Allah subhanahu wataala yana gwangwaje lamarin sa yana yana hukunta lamarin sa a cikin mulkin sa yadda ya so ne ba yadda kai ka so ba ba yadda na so ba ba yadda kuka so ba ba yadda duk halitta ta su ba yadda Allah ya so haka zai gwangwaje lamarinsa haka zai juya lamarinsa gaba daya yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah yana bayyana ayoyinsa waɗanda suke nuni akan kudurar Allah da kadaituwar Allah subhanahu wata'ala la'allakum la'alla cewa ku ya ahlu makkata idan kuka ga waɗannan ayoyi kuka ga waɗannan ayoyi da suke nuni na kadaituwar Allah subhanahu wata'ala da ikon Allah to tuqinuna nuna za ku yi za ku sami ya ƙini bila ka'i rabbikum da gamuwa da Ubangijin ku a gobe kiyama. Za ku sami ya ƙini ku sami tabbatuwa bila ka'i rabbikum da gamuwa da Ubangijin ku. Eh, la'alla za ku sama ka idan aka nuna muku idan aka yi filla-filla da ayoyi da suke nuni da kudura Allah da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala in dai ba Allah ya hukunta muku wato toshewar kwakwalwa. Allah ya hukunta cewa ma za ku tafi a lahire haka nan sun mun bukumin umuyun fahim la ya aƙidun din. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى يتي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي wa anharan wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla nahara inna fi zalika la'atin liqaumin liqaumin yatafakkarun wa huwa allazi madda laraba waja'ala fiha rawasiya Allah dai wanda shine ya ɗaukaka sammai ba tare da ginshikai ba wanda wanda za a ce gashi muna ganin su gashi a ce muna ganin su da aka yi sama aka sanya ginshikan su ne suke tare da sama a'a ba wannan saboda Allah ya fi ƙarfin haka Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka daga haka a ce Allah subhanahu wataala zai yi wani abu sai ya sa abin da zai rike shi na wani abu na daban wanda ba da ikon Allah ba ba da kudura Allah ba to wannan Allah subhanahu wataala wanda shi ne kuma ya daidaitu akan al'arshi istiwa'an yaliqu bihi dinnan Allah dai da ya hora rana da wata suke gudana har zuwa wani ajali ambatacce yake kuma gwangwaje lamarinsa wato shine yake hukunta lamarinsa yake filla-filla da ayoyi da suke nuni zuwa kudura Allah da da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala to shine wanda ya shimfiɗa mana ƙasa kuma waje ala fiha rawasiya ya sanya duwatsu a cikin ƙasai wa anhara ya sanya ƙoramu da suka kikketa suka yi hanya hanya a cikin ƙasai suka yi hanya hanya bayan ya shimfiɗa ƙasai ya sanya duwatsu wanda duwatsun nan su ne suke rike da ƙasai ba don haka ba sai ta juyawa saboda ita wannan ƙasai tana akan ruwa ne ka zo ni iko na Allah ita ƙasa a ƙasan ta ruwa ne kaga ruwan ba za su fito ba su ce bari su nitsar da ƙasai a'a suna nan a inda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye su bai ba su iko su ratso cikin ƙasar ba su ce za su haɗe dukkan halittar da ke kan doron ƙasa. Allah bai ba su wannan ba. Sai dai Allah subhanahu wata'ala ya sanya duwatsu don kada ƙasa ce ta juyawa, ce ta juyawa a kai shi ma wannan shi ma an yi mana ne don koyo tunda mu za mu aiki akan ƙasa. Za mu abubuwa daban-daban akan ƙasa. wannan abin an koya mana ne walau ko da za mu yi wani abu wanda yake na gini ko wani abu haka kaga gini yanzu ga muna sanya abin ga muna sa irin ginshikai wannan idan za mu sanya a san ko kuma idan za mu ɗaura ginin mu sai kaga an sa ginshiki an sa me ake kiran linta an sa an ɗaure ta wajen kar ta samu haka matsala da sauransu to wannan koya mana ne Allah yi Allah kuma yana da ikon ba tare da duwatsun ba ya shimfiɗa ƙasai akan ruwan kuma ya ce makasai ta tsaya kuma ya ce wa ruwan ku tsaya a haka zama Allah subhanahu wataala sai ya shimfiɗa duwatsu su ma don su yi wani aikin na daban to Allah subhanahu wataala shi ya shimfiɗa wannan ƙasa sannan ya sanya duwatsu a cikin wannan ƙasa wa ana haran da kuma ƙoramu ya ta ƙoramu wannan ƙoramai ta yi nan wannan ta yi nan wannan ta yi nan wannan ta yi nan wanda mun yi bayani a baya ainihin yadda ƙorama ta ta a lokacin kafin annabi Nuhu ya roƙi Allah a saukar da ruwan tufana a lokacin babu wannan ba ƙoramu ba ƙoramu a lokacin daga inda aka fara ƙoramu daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala annabi Nuhu ya addu'a aka ruwan dufana sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ƙasa ce ƙasa ki bubbugo da ruwa sama ce kuma ki ta zubar da ruwa shikenan sama ce ta zubar da ruwa ita kuma ƙasa na bubbugar da ruwa sama na zubo da ruwa ƙasa na bubbugo da ruwa haka aka ce sai da aka halakar da mutanen gaba ɗaya in dai ba waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu ba suka shiga a cikin jirgin nan na annabi Nuhu. To bayan an halakar da kowa da kowa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sama ke sama kama ruwanki ma'ana je na zubo da ruwa hakan ke kuma ƙasa ke ma je na ɓuɓɓugo da ruwan hakan ruwan da kika wato ruwan da kika fito da su ma tsoki abinci kadiba fa ga wani iko na Allah da kudura Allah da kadaituwa ta Allah Allah subhanahu wataala ya sa an yi ruwan sama din sama ta zubar da ruwa kafa ta zubar da ruwa ruwan sun gani sun yamutse amma Allah ya ce sama ta kama ruwanta ta daina zubar da ruwan haka nan kasa kuma ita ma ta daina bubbugo da ruwan haka nan amma duk da haka ruwan da ta san ta bubbugo ma ta tsotsa abinta iya ruwan kawai sai zama cewa iya ruwan da sama wato iya ruwan da ƙasa ta ɓuɓɓugo, iya su ta tsotse, duk ruwan da ba daga ƙasan suka fito ba, iya daga saman suka fito, ba za su shiga a ƙasan ba. A ita ƙasa tana tsotse iya ruwan da ke ƙasan, iya ruwan da suka ɓuɓɓugo ne ƙasa. To su kuma ruwan, su kuma ruwan na sama, waɗanda suka sauka, wannan saman ƙasa, su ne aka ce ku kuma ku tare guri guda sai suka tare guri guda sai suka zamo dam to daga nan ne ya zamo dam daga nan ne dam ya fara kasancewa a tauran ƙasa ya zamo cewa sai kaga can kogi ne can dam ne can katon tafki ne can katon duk wannan sababin ruwan da suka sauko ne daga sama su ne Allah ya masa izini ya ce su zamo dam su tare guri guda su zamo dam amma ruwan kuma da suka fito daga ƙasa an umarni ƙasa ta tsotsa abinta wannan duk Allah ya nuna mana ikonsa ya nuna mana zai iya yin komai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a sama ta hudu akwai wani mala'ika da aka yi mala'ika rabin shi gaba ɗaya dukkan karaci dukkan karaci ba irin wai mutane bane ba wanda ga jiki ne da jini sannan kuma ba irin wannan bane ba eh ba irin mala'iku bane ba wanda aka ce su mala'iku da haske ne duka haske ne su ba su da gangar jiki irin ta mutane a'a shi sai Allah subhanahu wataala dan ya nuna ikon shi da kudurarsa sai yayi shi da kankara rabin shi dan kankara ne sannan sai yayi rabin shi kuma da duk wuta ce wuta bata cinye kankara ba kankare bata cinye wutar ba ta tsaya a haka kuma a hakan yana motsi yana magana yana komai yana tazihi da komai yana Allah tazihi wannan kudura Allah ce da girman Allah da kadaituwar Allah subhanahu wataala to shine wannan aya wannan sura duk tana nuna mana ikon Allah kudurar Allah subhanahu wataala da kadaituwar Allah subhanahu wataala kaga wannan da muka diba wato Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin kaga wannan yana nuna mana iko ne na Allah da kadaituwar Allah shi kadai saboda da Allah ba shi kadai bane da yanzu in su bi ne ɗaya ya ce kai wannan kasa wato wannan saman fa a kyale ta haka nan a nade ta an gama aiki saboda ni saboda mutanen nan sako suke yi shi kuma Allah da ya sai ce a'a a kyale kare a ida kaga sai a ta sabani ko sai ya zama kasai wato sai ya zama sama tuntuni an yayi ta to amma da yake shi kadai ne fa kaga yana nan ya bar abu shi inda take saboda ni li ajalin musamma har ki zuwa lokacin da aka sanya abin ambaci wato har lokacin da Allah ya ambaci wannan lokacin da zai nada abin sa to kaga wannan shi nuna mana Allah shi kadai yake sannan kuma ya zama mi da gaira amadin kaga Allah ya nuna mana cewa yana da iko yana da kudura ba tare da ya sanya wani ginshiki ba ba tare da ya sanya ginshiki ba iya saman kawai sannan sai ya ce sun masawa alal arshi sannan da ya gama yin ginin sa ya gama yin halitta shi ya sama ta farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai sai Allah subhanahu wata'ala yayi al'arshi daga al'arshi kuma bai ƙara yin wata halitta ba sai ya zama Allah ya dace da al'arshin dacewa irin tashi ma'ana ya daidaita akan al'aiki daidaituwar yadda su dace da shi ma'ana irin tashi kaga Allah subhanahu wataala shi yake da iko sai yayi al'arshin da tafi sama tafi ƙasa linkin balinkin balinkin balinkin balinkin da za a sanya sama ta bakwai da ƙasa ta bakwai gaba ɗaya da kursiyu a sanya ta cikin al'arshi sai ta zama kamar ƴan kwandala a doron ƙasa to kaga wannan menene shi ma kudura ce ta Allah shi ba iko ne na Allah sannan yace wata kare shamsu wal qamara ya hora rana da wata kaga wata tun da aka halicci duniya wata yake ta aiki wata yake ta aiki duk halittun da suka zo aljani ne ko mutum ne mutuwa kawai suke mutuwa kawai suke sannan saman nan sannan ranar nan ko watan nan har yanzu ba su ce sun da ba kullum haske suke badawa har yanzu ba su ce a karo masu caji ba ai hasken su ya kare har yanzu ba su ce ba kai su fa sun da tafiyan nan ba a'a suna nan aiki kawai suke yi aiki suke kuma ba su taba saba wa Allah ba ko su daya daga lokacin da aka sanya daga lokacin suke fitowa suke tafiya to kaga wannan ita ma kudura ce ta Allah subhanahu wataala iko ne na Allah da mutum ke yi fa kaga shi ma da tintini har ya gajiya ko kuma da a ce Allah biyu ne da wani zai iya cewa kai ni fa ina ta ne tun da dai kullun kullun yanzu an an kai shekara da shekaru din nan a ranan nan fitowa suke ta yi ta gabas fitowa suke ta gabas mu dan gwada fitowa da ita muna ta yamma ɗaya zai ce haka ɗaya sai ce a'a a dai tsaya dai din da ta fitowa ta yamma ka gani ma sai a samu sabani sai a ce a to yadda za a yi kawai wannan ranai a raba ta biyu ka rikita ka rikitawa to amma ni sai Allah dan ya nuna mana kadaituwarsa shi kadai ne har yanzu ranar nan yadda take haka take watan nan yadda yake haka yake yadda take fitowa ta gabas ta faɗi yamma haka abin yake babu canji kwata-kwata saboda ni Allah ya nuna mana kadaituwarsa shi kadai kuma da ikon sannan Allah subhanahu wataala yace kuma shine ya shimfida ƙasa kaga da ya shimfiɗa wannan ƙasa ita ma gashi sako ake ta yi zage-zage ake abubuwa ake ta yi daban-daban amma Allah subhanahu wata'ala yana ta afuwa yana ta afuwa bai ce ba bari ya naɗa ƙasar shi ba ya kyale ko kuma da su biyu shi ma da ɗaya shi ma zai iya cewa kai tun da saɓon nan da suke yi da mun yi sharaɗi da su mun ce su daina yin saƙo su daina yin saƙo a doron ƙasa amma saɓon nan da suke yayi yawa mu daɗa ƙasar mu ɗaya ya ce a kawai a kyale su ne sai gobe da za mu kama sai gobe kiyama mu kama su kaga shi ma nan sai zama cewa tun an saba eh tun an saba yanzu misali yanzu mu riba mu gani mu auna mu gani kawai nan yanzu nan akan sarautar Kano a ga sarautar Kano da yake yanzu masu mulkin nawa ne mulkin mutum biyu ne ga sarki ga gwamna ga sarki ga gwamna gwamna shi ke da iko da sarki da kuma sarki ke da iko ma da gwamna to amma yanzu ya zama gwamna ke da iko da sarki to yanzu da ya zama gwamnan a yi wannan wannan ya zo ya yi in gwamna ya hau ya gama wannan gwamnan shi zai hau to sai gashi shi wannan gwamna yana zuwa sai ce wannan sarkin bai ba a cire shi sai ya sa na shi shi ma yanzu shi ma wannan soke shi ma ya cire shi shi ma ya sa wani kuma bayan ma ya sa wani din sai ya ce kai wannan sarauta ta mai yawa yanzu da za a raba sarautar nan guda biyar a gida biyar sai aka sa sarki guda biyar aka raba musu jihar Kano din wannan yana da wannan local government ɗin ɗaya biyu uku hudu biyar wannan yana da local government ɗaya biyu uku hudu biyar wannan yana haka duk aka rarraba musu ka gani ka ga shiri da kenan cewa mulkin ba nasu bane wannan fa aro ne fa Allah ya ba su aro ne Allah ya ba su kaga kenan wannan yake nuna muke nan Allah fa shi kadai yake ba shi da abokin tarayya Allah makadaici ne Allah shi kadai yake a kan su Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya da akwai abokin tarayya da tintili ƙasan nan gaba ɗaya an raba ta, duniyan nan an raba ta, da ranar nan an raba ta, sama an raba ta, ƙasa an raba ta. Eh, to wannan shi yasa wannan aya tana nuna mana kaɗai shura Allah subhanahu wata'ala da ikon Allah. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa na haran da kuma ƙoramu wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnayn sannan dukkan ƴaƴan itatuwa Allah subhanahu wata'ala ya sanya jinsi guda biyu. Eh, zawjaini jinsi isneni guda biyu kowane nau'i nau'i da mace da namiji da mace da namiji duk abin da ka sani na ƴan itatuwa akwai mace akwai namiji yugushin lailan nahar Allah subhanahu wata'ala shine wanda yugushin laila dare yake lulluɓe rana shine ya sanya dare yake lulluɓe rana idan rana ta zo ta haske sai dare ya zo sai ya lulluɓe wannan ranar ana nan ana nan kuma aka tafi sannan ita ma rana sai ta zo ta fito tana fitowa kuma dare sai sake dawowa sai lullu rana Allah yana nuna mana ikonsa to shine yugushin laila to kuma shi ma yana nuna mana ita ma wannan aya tana nuna mana kaitowar Allah da su biyu ne da sai ce kai ya kamata a ce shi ma wannan rana ita ma ta lulluɓe daren nan amma dare shi ne babba akan ranar a ranar ita ce take zuwa tana lulluɓe wa dare saboda allaila dinnan shine fa'ilan yugushin laila ai yugushin lailun nahara ne dare ke lulluɓa rana. An gane ko? Saboda iko na Allah subhanahu wa ta'ala. A inna fi zalika da ayatin, haƙiƙa fi zalika a cikin wannan abin da muka ambata gaba ɗayan su da muka ambata to da ayatin da ƙaunin ya tafakkarun. Akwai ayoyi da suke nunawar kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da ƙaunin ya tafakkaru ga mutanen da za su tsaya su yi tunani su yi tafakkuri akan kudura Allah da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, wasu da kilowin.
وفي الأرض قطع متزاورة وجنات من أناب وزرع وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفصل بعدها على بعد في الكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات yace a cikin ƙasai kitaun akwai gurare mabambanta ma'ana akwai yanki-yanki na ƙasar akwai yanki-yanki na ƙasa daban-daban mutajawiratun masu makwabtakar juna ai waɗanda suke maɗamfara juna za ka samu mai daɗi a cikin ƙasai za ka samu mai gishiri-gishiri mai ɓargo-ɓargo jigawa-jigawa to akwai yanki-yanki daban-daban na da ƙasa masu masu makwabtuwa da juna idan ka ce masu eh, masu makwabtuwa da juna ba wai kaman misali a sa iyaka ba yanzu idan ya zama wannan ta ƙasa ce a wannan ta gishiri ce to shikenan sai ya zama tsakanin su ba wata ƙasa ila ko kwari ne har ƙasan ƙasan ƙasan ƙasan a'a idan ya zama wannan ta kanwa ce aka samu wannan kuma ita ƙasa ce ta zartsi ko kuma kawai farar ƙasa to za ka gari a juna suke ne da juna a juna suke ba tare da wani abu ya raba su ba amma kana taɓa wannan sai ka ji gishiri gishiri ce kana taɓa wannan sai ka ji mai daɗi ce amma kuma haɗe suke to shi yasa ake muta jawiyatun masu makwabtakar juna ai mutalafiqatun ai masu ɗamfara da juna ga su yanke yanke ne daban-daban ne mai gishiri gishiri mai jigawa amma kuma haɗe suke da juna wannan ne yake nuna mana kudura Allah subhanahu wata'ala da kuma kaɗaituwar Allah duk ko waɗannan ayoyin suna nuna mana kaɗaituwar Allah da kudura Allah kudura Allah daban take da kaɗaituwar Allah kaɗaituwar Allah shine Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya da yana da abokin tarayya to da duk waɗannan abubuwan ba su kasance ba sai an samu saɓani kamar bayanin da muka yi sai an samu saɓani. Da kaman koda da ƙasar ce da aka ce mabambanciya ce. Za ka samu wannan ta kanwa ce, wannan ta gishiri ce, wani zai iya cewa, a'a, to yanzu da za a wannan ƙasar in su biyu ne kenan. Za a ce, a'a, wannan ƙasar ya za a ce wannan ta kanwa ce kuma wannan ta gishiri ce kuma a zo a ce sai a ɗan fare da juna. Ai yadda za a yi kawai a rabe su dai a samu wani abu da zai rabe su. Eh, a samu wani abu da zai rabe su. Kamar yanzu nan za mu diba mu gani. Idan za mu yi gini a nan, za ka ga kowa fa sai ya sa katanga iyaka gidansa. bai yake haɗe da wani ba. Saboda mi, saboda mi, saboda mu muna da yawa. Halittu ne ga sunan kowane da nashi. To Allah subhanahu wataala shi kuma shi kadai ke shi da halittun ta ba ɗin shi yayi su ba shi da abokin tarayya. Babu wani wanda za a ce ga wani ga Allah ga wani Allah babu shi. Shi kadai yake Allah subhanahu wataala ba shi da abokin tarayya. Sannan kuma iko shi kuma ikon Allah ma'ana yana da ikon yayi yayi yadda ya so. Ikon sa shine yana da ikon ya raba kasai in ya ga dama in ya ga dama ya haɗe ta kamar yadda take yanzu din nan ya kyale ta a haka kuma ya kyale ta a hakan gashi ikon shi shine ya nuna cewa ya yi sama ba tare da wani ginshiki ba ikon shi shine ya nuna ga ƙasa amma kuma can ƙasan ta ruwa ne sannan Allah subhanahu wataala bayan ya yi sama ta farko a can sama ya shimfiɗa halittunsa mala'iku a sama wanda sa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana saman ma hakkuka take wani lokacin kai irin ruri saboda ni saboda nauyin mala'ikun da ke saman ta amma kuma ba abin da talabi ta babu wani guri da zaka sanya tsinken ka face mala'ika ne a sama ko ina tasbihi yake amma kuma saman ba talabi ta akai ba malam kariba ga wannan iko na Allah kudura ta Allah sannan bayan wannan kuma aka zo aka kare wata saman a can saman su suma su ma can saman su din su ma mala'iku ne gaba ɗaya a shimfiɗa sama ba inda zaka sanya tsinken ka a gurin face mala'ika ne a wajen kaga kuma bata faɗo ba kaga misali da Allah subhanahu wata'ala da halitta ta mutane ce da tuni saman nan yadda ba a tallabe ta ba ta faɗo mana ita ma can ta faɗo ita ma can ta faɗo to amma saboda iko na Allah subhanahu wata'ala yana da iko ya kyale ta haka ba tare da an tallabe ba kuma ya zuba mala'iku a sama masu nauyi kuma wani mala'ikan ma fa ya fi saman ya fi saman da kasai din gaba daya eh ga mala'ika Isra'il mai ɗaukar rayuwa? Cewa ya fa duniya fa gaba ɗaya a saman a gaban shi take kamar ɗan faranti a gabansa, eh, a gaban mai cin nama, a haka duniya take a gabansa. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana da iko akan komai. Eh, wajen natin min anadin, sannan a cikin ƙasar nan akwai gonakai na inabi, Allah ya shimfiɗa domin mu domin mu ringa yin noma, wa zar'un da kuma sukoki daban-daban, wato kayan noma. Allah subhanahu wa ta'ala duk ya ba mu wani kilo sinwan da dabino wanda yake sinwan ya ka ce sinwan shine dabinan da ya zamo yana da asalin gindinsa guda ɗaya ne amma a sama ya yi rassa a sama ya yi rassa manya manya rassa ya ga kuma rassan da ya yi a sama girman su ɗaya da asalin gindin nasa to shine akwai nakilin dabino sinwanin wanda yake asalinsa ya rarraba ya yi rassa wa gairi sulwanin da wanda kuma Allah subhanahu wataala ya yi wani wanda kuma dabino ne gashi amma ba shi da rassa iyaki kaɗai ne guda ɗaya ne tun da ya taso daga saman su tun daga asalin ƙasa haka ya tafi haka ya tafi Allah subhanahu wataala ya yi wannan iko nasa za mu diba mu gani akwai irin su goruba goruba irin su wannan danya ko ba danya ba ka jiginya jiginya za a gani guda ɗaya ce ba ta tafi zangan zangan ya guda ɗaya ta tafi ita kadai babu wani reshe babba ita kadai sannan kuma za mu ga shi da dino za a samu wani yayi rasta wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan sai a samu wani kuma guda ɗaya ne kawai ya saki Allah subhanahu wataala duk shi ke da iko akan wannan kuma wani iko na Allah gaba ɗaya tusqa bima'in wahid da ruwa guda ɗaya ake shayar da su ruwan sama ɗin nan su ne suke shayar da su kar ka ce a to wai to ya aka yi wannan ya rasta rasta wannan bai rasta ba to ya aka yi ne kuma ga su ruwa ɗaya ake shayar da su ko ko ruwan ne daban-daban ruwan ne ke jawo wannan su jawo wannan to in dai ruwan daban-daban ne to ruwan da duk dai daga sama suke tafowa to kaga ruwan duk daga sama suke zuwa kaga kenan ba shi bane ba wannan iko ne kawai kudura ce ta Allah subhanahu wata'ala eh wannan kudura ce ta Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana da iko akan komai Allah subhanahu wata'ala kuma makadaici ne shi kadai ke ba shi da abokin tarayya shi kadai ke ba shi da abokin tarayya eh shi ne ce wani fasilu ba'abaha ala ba'adin sannan kuma bayan wannan wani iko na Allah bayan an yi waɗannan itace da shukoki da komai wasu sirarsa wasu ba su da rassa guda ɗaya ne gindi ɗaya ne na isinsa asalinsu sai mu bambanta sashen sa abu sashe fil ukula a cikin taunawa a cikin zaƙin su wani yayi zaƙi wani yayi ɗaci wani yayi bauri wani yayi daban-daban an gane wani yayi ɗaci wani yayi daɗi wani yayi wani gashi nan yayi bauri bauri wani zaƙi ba bauri ba gashi nan dai Allah subhanahu wataala duk ya bambanta su a cikin a cikin zaɗin su wani ka mai shi ma da tsami. To duk wannan kuma idan ka auna duk ruwan da ake sauka daga sama dai ruwan nan guda ɗaya su kaɗai ne suke shayarwa ɗin. Ba za a ce wai Allah subhanahu wataala da ya tace ruwan ya yi ruwan wani shi ma mai ɗaci, wani mai bauri, wani mai tsami, wani mai zaƙi. A'a ruwan guda ɗaya ne daga sama yadda suke tawowa haka suke. Kowace shuka za ta tsotsa, kowane icce zai tsotsa, amma kuma idan aka zo wajen 'ya'yansu bambanta. a launin masu bambanta wani ka gan shi ja wani ka gan shi fari wani ka gan shi daban-daban sannan idan ka zo taunawa wani ka same shi da zaki wani ka same shi da tsami wani ka same shi da ɗaci kai malam Allah yana da iko Allah yana da kudura akwai iko wannan ya ishe mu mu gane kudura Allah subhanahu wataala wani fasilu yace inna fi zalika liayati liqaumin yaqilun wannan fa akwai aya a cikin wannan bayanin da muka yi gaba ɗaya waɗannan ayoyi da suka gabata to li ayatin duk ayoyi ne da kawai yaƙiluna ga mutanen da yaƙiluna da suke da hankali duk wanda yake da hankali idan ya tsaya ya ga wannan abu ya ga wannan iko na Allah subhanahu wataala bayanin da aka yi a baya zai gane lalle Allah yana da iko Allah yana da kudura dan haka Allah yana da ikon ya kashe ka Allah yana da ikon ya raya ka Allah yana da ikon ya baka da lafiya Allah yana da ikon ya baka ba lafiya Allah yana da ikon ya baka da talauci Allah yana da ikon ya baka arziki Allah yana da ikon ya baka da jahilci, Allah yana da ikon ya baka ilimi, Allah yana da ikon ya baka ƴaƴa, Allah yana da ikon ya kyale ka ba ƴaƴa. Duk ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala baya yi. Shi yasa idan ka iske kanka da wannan da ɗaya daga ciki to kar ka zargi kowa. Ka gane kudura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, iko ne na Allah. Wani bai isa ya maka abin da Allah bai maka ba. Wani bai isa ya ce ai na kashe ka ba Allah bai kashe ka ba. Wani bai isa ya ce sai na raya ka ba ko kuma ya ce zai yi ka in dai ba Allah ne zai yi ka ba. wani bai isa ya ce zai maka wani makirci ba tare da Allah subhanahu wata'ala ba ya ba shi iko ba don da kaga ya ma sihiri Allah ne ba shi iko dan ya jarabce ka kai kanka ne sihirin kuma kai ma ne yin sihirin kai ma a jarabce ka duk jarabta ce kai ne yin sihiri an jarabce ka ne kai wanda aka ma sihirin an jarabce ka ne haka abin yake idan Allah bai tashi jarabta ka ba kai ne sihirin Allah ba zai baka dama kai sihirin ba in ma kai ma Allah ba zai baka dama ya kama ba kai wanda aka yi sihirin idan Allah ba da yauta ka zai ba Allah ba zai baka damar sihirin ya shi ka ba ko kuma idan aka jeho sihirin sihirin ma ya zo kama ka Allah subhanahu wataala duk ba zai bada wannan ikon ba shi yasa duk wanda yake masani kar ka yadda in wani abu ya same ka ka ce wani ne yaman ko wani ne min kaza ba ruwanka idan ka kasance a hakan kai dai ita roƙon Allah subhanahu wataala idan ka ce sihiri ne ko kuma wani abu to in ma sihiri ne dai dama akwai sihiri da a cikin alkurani an ambata mun ga an yi wa annabawa wasu annaban an yi masu sihirin kuma sihirin ya kama su amma bai yi tasiri a kansu ba amma Allah ya yi haka ne dan ya jarabta mu ma jarabtar mu ne Allah ya da Allah bai so ba da abin ba zai kama mu ba shikenan ka fita shikenan ka fita amma idan ka tsaya ka zaune mu zuciyarka haka ne da gaba da mutum ai shine man sihiri shine man sihiri ai Allah ya mai kaza Allah ya sihiri Allah mai kaza Allah mai kaza kaga kenan ka mai da abin kenan Allah shi wato Allah ba zai iya yi maka abu ba ka nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shi zai maka tare da wani, wani shi ma shi zai yi, ka nuna cewa kenan Allah kenan ba shi da iko da zai ɗora maka ba tare da wani ya sa maka ba. Ko? To, amma idan ka gane cewa Allah shi ke yi, Allah shi ke yayiwa, Allah shi ke suna to shi kenan ka kwantar da wato zuciyarka ta samu natsuwa, shi kenan zuciyarka ba wanda zai zo tada maka hankali. Yawwa. Eh. Nam, wa in ta'ajab فعجب وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا أإنا لفي كلك جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في آناكهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى yake cewa wa in ta'ajab ya Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam idan kana mamaki saboda ƙaryatawa da suke yi. Kafirai suna ƙaryata wannan alkur'ani suna cewa ai abin da ka saukar da shi ba daidai ba ne, ai kaza kaza kowane suna faɗin maganganu daban-daban waɗannan kafirai. Kana mamaki da irin wannan maganar da suke yi, wato shi mamakin shi ne, shi wanda ya san abu, ya san abu, yake da yaƙini akan abu. Sai wani ya zo yana nuna abin ba haka ba ne, kaga dole zai ta mamaki. Zai ta mamaki. yace kai wai abu gashi nan a fili ko kuma gashi nan abu abu ko sai ringa ganin ma shi saboda imanin shi da sanin shi da tabbatuwarsa da abin sai ringa ganin shi a'a to ai shi wannan shi gani yake ko makaho aka ɗaura ma wannan abin zai iya ganewa eh zai iya ganewa kamar yanzu misali da aka ce wata mata wata mata da aka ce saboda sihirin da take wa kishiyarta sihiri ya kai sihiri a ƙarshe a ƙarshe ta samu damar tafiya aikin haji da ta je aikin haji ta je Allah subhanahu wata'ala ya ki nuna mata Ka'aba tana gani ga mutane nan suna zagayen Ka'aba sai da ce ah wani ina Ka'aban da ake nuna ni dai ina ganin ta a hoto da ta to amma yanzu gashi na zo ban gata ba sai mutane su ta dauko hannunta suna nuna mata suna cewa ga Ka'aban nan gurin sai ta rinka cewa ni wallahi ba ta na dai jide na dafa wani abu to kaga sai su ta mamaki saboda su ga abinan kuru da muzu ya kini suna da shi kuru da muzu ido da ido suna da tabbacin ya kini ga abinan suna gani suna taba amma ta ce ba ta gani ba sai su ta ganin a to ai wannan ko dai makaho ne dai aka azama saboda suna gani ga tanan da ido amma suna su a ganin su nan gurin saboda yakinin su da komai na su ga ko makaho ne aka azama hannun ai zai ce gashi nan to kaga dole ai mamaki to balle sani na manzan Allah balle yaqini na manzan Allah wanda ya fi na dukkan halitta manzan Allah shi ne yake da yaƙinin shi ne din ne ma yaƙini shi din ne ma yaƙinin sai da manzan Allah kan shi idan ka gashi kai ka san cewa lalle daga Allah ne da ka ga manzan Allah kai kan shi kana ganin shi kai ka san cewa lalle manzan Allah manzo ne ba wai manzo bane ba wanda suke zuwa su yi na bugi irin su musayar matal kazzab suna cewa ai su ne annabawa su ne manzanni a ba irin su bane kana ganin shi kai ka san kawai annabi su kansu ma yaƙini to balle shi annabin ya ce maka kaza ka ce a'a to kaga dole manzo Allah ya ringa mamaki to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mamakin da manzo Allah yake na karyatawa da suke da wannan alkur'ani ga abu kuma sun karanta shi a cikin at-taura da injila har suke karyata to yana mamaki shine Allah subhanahu wataala sai yake sai yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi ai fa ajaban qauluhum ai ya rasulullah in kana mamaki akan wannan karyata da suke yi to ai mamaki mamakin ya tabbata ma a cikin zancensu wannan fa ajamin din nan shine khabar ne mutaqaddam khabar ne da aka gabatar da shi qauluhum din shine mubtada ai qauluhum fa ajabun zancensu shine abin ban mamaki shine fa ajamin qauluhum qauluhum zancensu fa ajamin shine abin ban mamaki eh shine mamaki shine ya tantanta a ce an yi mamaki ma a kansa ai da suke cewa ai za kunna turaba nayin na lafi kalkin jadid da warshi ko idan da warshi ne ka ce ayi za ayi za kunna ayi wannan alhamdu sai kamar ta ya ayi za kunna turaban ayi na lafi kalkin jadid abusa kuma a'i za a'i za kunna turaban a'i na lafi kalkin jadid ko a'i na lafi kalkin jadid shi yasa akwai ruwayoyi daban-daban a kansu akwai ruwayoyi kusan guda biyu akwai wanda ake tabbatar da alifin a tsakaninsu tsakanin wannan alifin din da alhamza shi wannan shine alifin na farko shi ake kira da alifin wannan kuma alhamza ake kiranta ita ta biyu din aiza wanda ake maida shi da aiza to idan ka ga dama akwai kira'a da ta zo zaka iya cewa aiza ka sanya alifin tsakaninsu tsakanin alifin din da ita wannan alhamza sai ka ja ka ce aiza to akwai wannan ruwaya da ta zo sannan akwai ruwa kuma da ake tabbatar da ita wannan alifin din ba tare da wannan alifin na tsakiya ba na ja kawai sai ka ce ayiza ayiza sai ka sauka ita wannan alifin din na farko ayiza ba ka ce ba ayiza a sai ka ce ayiza ayiza kunna turaban ayinna lafi kalkin jadid an gane to da haka akwai kira'o'i daban-daban kira'o'i guda tara sai akwai kira'o'i guda tara waɗanda suke zuwa akan waɗannan wannan abubuwa gaba ɗaya. Sannan wannan irin wannan karatun ayi za ku na turaban, ayin na lafikar jarid sun zo a gurare kusan guda goma sha ɗaya a cikin alkur'ani. Gurare guri goma sha ɗaya suka zo a cikin alkur'ani. Sun zo gaba ɗaya sha ɗaya ɗin nan sun zo a cikin aya guda tara. Eh, a aya guda tara suka zo. Shi ne wannan musamman wannan na farko ayi za ku na turaban, ayin na lafikar jarid. to wannan ta zo guda biyu a cikin nan cikin wannan a cikin wannan sura ta suratul ra'd sai ta zo guda biyu ayin na ko kuma ya zama ayi za kunna ko kuma nan din a cikin suratul ra'd ya zo guda daya a cikin suratul isra'i kuma ya zo su ne za su zo guda biyu eh a cikin suratul wannan isra'i ya zo da ayi za kunna izaman wa rufatan ayin na lamabusun kalkan jadid eh kalkan jadid to wannan ya zo ne a cikin suratul isra'i su biyu ya zo shi kuma so biyu ya zo sannan ya zo a cikin wannan suratul mumin inda yake cewa ai za kunna turaban wa izaman ayinna la mabusun ko kuma ai za kunna turaban ayinna la makarajun wato cikin suratul naml kenan ko cikin suratul ankabuti ayinnakum ayinnakum ko ayinnakum ko ayin yinnakum ko kamar da ake karantawa a warshi kenan a innakum لتاتونا فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أينكم لتاتون الرجال أينكم أينكم لتاتون الرجال كو أينكم لتاتون الرجال سنن cikin suratul sajada ay za dalalna fil ardi ayinna lati khalqin jadid ayinna shi ma lati khalqin jadid cikin suratul wasafat kuma wato safat kenan shine shi kuma ai za mitna wa kunna turaban wa izaman ayinna la mabusun ko ayinna la mabusun ko ai za mitna wa kunna turaban wa izaman ayinna la mabusun ko ayinna ayinna ko aiza mitna wa kunna turaban wa izaman ayinna la mabusun ko ko aiza mitna wa kunna turaban wa izaman ayinna la madinun la madinun cikin suratul waqi'a ai za mitina wa kunna turaban wa izaman ai na lama ba usuwan eh sai cikin suratul wannan anna wannan suratul naziat da suratul naziat shine ai na lamar duduna fil hatira ai za kunna izaman nakhira to duk ana kiran su wannan a ruwaya yace ai za ko kuma ayinna duk in ka karanta wannan duk yayi duk kira'o'in su ko kuma ayinna ayinna ko a'inna ko ayinna ko ayinna eh duk sun zo da haka na'am to shine ke cewa a iza kunna shine fadar sunan inda suke cewa fa ajabun qauluhum zancen su shine abin ban mamaki da suke cewa a iza kunna turaba ta yaya shin wai yanzu iza kunna turaba idan muka zama turbaya muka rike ayin na lafi karkin jiri yanzu mu za mu kasance a cikin sabuwar halitta wato nufin su wai za a sake tado su eh za a sake tado su suna kokonto suna mamaki akan wannan wato suna faɗar wannan suna kokonto akai su ba su da haka ba ba su da haka ba shine a in a iza kunna turabin shi yanzu idan muka zamo turbaya a inna lafi kalkin jarir shin wai mu lalle za mu kasance a cikin sabuwar halitta to shine ce ulaiikal ladzina kafaru bi rabbihim waɗannan sune waɗanda suka kafirce da ubangijinsu wa ulaiikal aghlal fi anaqihim waɗannan akwai kukumai a cikin wuyoyinsu wato sune marai irin mari shine da kukun wanda za a samu mutum daga wuya haka eh a daddaure shi ta ko ina to waɗannan sune waɗanda suka kafirce ubangijinsu kuma akwai wannan kukumai a cikin wuyayensu wa ulaiika ashabun nar hum fiha khalidun waɗannan sune ma'abuta wuta a cikinta kuma za su dawwama eh khaliduna fiha ai za su dawwama a cikin ta na'am wa yasta'jilunaka bi sayyi'ati wa yasta'jilunaka bi sayyi'ati qabla al hasanati wa qad qalat min qablihim musla min qablihim musla wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab
Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yasta'jilunaka bi sayyi'ati qabla al-hasana wa qad khalat min qablihim al-musalatu wa inna rabbaka lazu maghfiratan lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab wa yasta'jilunaka bi sayyi'ati ya rasulullahi suna neman gaggautawa bi sayyi'ati da mummuna wato suna neman a gaggauta musu azaba qabla al-hasanati kafin kyakkyawa shine jinkirta azaba din eh jinkirta azaba din wa kada kalad min qabli kimul musalatu ai irin waɗannan misalce misalce na wannan na wannan abu da suke yi na ukuba idan aka ce al musalat malamai da yawa kamar safa wata tafasir tafsirin ashak muhammadu aliyu da kuma malamu shi ibrahim allah ya kara masa yarda da ibn abbas wanda mai sayihul bukari ya kawo shi a cikin a cikin sayihul bukari shafi na ɗari tara da saba'in da bakwai duk sun kawo shi a nan guri din al musalatu din nan yana nufin ukuba ukuba yake nufi an gane ko al ukubatu ake nufi to shine cewa qad kalat min qabli jamul masulatu wato haƙiƙa ukubobi daban-daban kalat ta shuɗe min qablihim kafin su sai ukuba ta shuɗe kafin su, su da suke neman gaggautawa a gaggauta musu azaba, kafin wato kafin kyakkyawa, ma'ana a gaggauta musu azaba kar a jinkirta musu, ba suna neman a jinkirta musu azaba ba, a nema suke a gaggauta musu azaba, to ai irin waɗannan ukubobin da za a sauka masa da azaba dama tuntuni ta shuɗe min kablihin kafin su su zo. Ga annaba ga annabawan da suka shuɗe lokacin da kafirai suka karyata su suka nuna musu ba haka ba, to sai aka sauka da wannan kafiran azaba to ai an sauka masa da irin ta dan haka wato irin wannan ukuba almusalatu abin da yasa aka ce almusalatu nan aka kira shi da ukuba a gurin saboda ni saboda ana so a bayyana cewa irin ukuba da suke neman a gaggauta musu a sauka masa da ita to ai irin wannan ukubai ta sauka ga mutanen da suka shuɗe kafin su irin wannan ukubai ta sauka ga mutanen da suka shuɗe kafin su to da haka almusalatu sai ya zamo da jinasi guda biyu ai almusalatu ai irin wannan ukubai ta sauka ga mutanen da suka shuɗe kafin su to don haka wannan gaggautawar da suke yi ba za ta amfane su da komai ba idan ta zo musu babu wanda ya isa ya mayar da wannan azabai dama Allah subhanahu wataala yana jinkirta musu ne saboda rahamarsa saboda jinkai da tausayawa don haka yake jinkirtawa wataƙila zai iya yiwa su nemi tuba Wataƙila zai iya yiwa Allah ya shirye su, Wataƙila zai iya yiwa idan ba a azabtar da su ba, aka kashe su a wannan lokacin idan suka haifafa, ƴaƴayen nasu su su shiga cikin musulunci to amma su saboda rashin sani da hauka irin nasu da jahilci sai suke neman a gaggauta musu azaba qabla alhasanati kafin rahama din wato kafin jinkirtawar azabai to yace to hakika irin wannan misalin wannan ukuba ta shuɗe min qablihim kafin su wa inna rabbaka lazu magfiratin hakika ubangijin kama abocin gafara ne nasu ga mutane ala zulmihim duk da cewa fa da zaluncin su wannan ala din tama'a ce ai ma'a duk da cewa tare da zaluncin su Allah subhanahu wataala yana gafara a gare su saboda wannan din da suke neman a gaggauta musu azaba Allah bai saka musu da azabar ba sai Allah ya yi musu afuwa Allah ya ya sokan musu da rahamarsa wato shine aka jinkita musu wannan azaba din wani ma zai iya tuwa daga ciki wasu za a iya haifar wasu ƴaƴaye da za su tuba su karɓi wannan musulunci da haka Allah sai ya jinkita musu duk da wannan zaluncin kansu din da suke yi wa inna rabbaka la shadidul iqab hakika ubangiji Allah subhanahu wataala mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa nam to mu tashi wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih alhamdulillah Thank you.